بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منا كتاب الصلاة a daidai nan ba hadisi na 53 ko ni na wa 53 fa an ibi na umar na hauhu ne anabil min hal wato na 48 kenan an bambancin nan ba wani yawa sosai na haka ne to to insha Allah عن أبي المنهال سيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة شين مك بياني أكن نكبة متنكو إذا بابنا أوري كلامي بايا مني مغانا so abil min hala sayyara bin salama ya ce da kaltu ala na shiga ni da babana wajen abi barzatul aslami fa kala la sai babana ya ce masa shine fa kala lahu abi babana ya ce masa kai fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli maktuba yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatan sallolin farilla guda biyar azhar lasar magruba isha asuba fakala sai ce kana yusallil hajira allati tad'unaha alula ya kasance kan sallaci wannan ta zafin rana wacce kun kike ranta ta farko azhar kenan mun ko mun tahi lissafi asuba ne farkon mu ko a azhar ce ita ce farko yace wannan dai da take ana ce mai hajirati shine tsananin zafin rana an gane kana yusallil hajira ya kasance yana sallatan wannan mai zafin ranan allati tad'una al-ula wanda ku kuke kiranta sallan farko dinnan hina ta da hadis tamsi lokacin da wato ainihin rana take zafi an jayi ko wa yusallil asr ya ka sallatal al-asr sun bayar jiwa haduna sannan dai mai koma ila radi zuwa gidansa fi aksal madina a mafi nisan garin madina birnin madina wa shamsu hayya rana tana da raguwan zafin ta kadan sai ma sallar asr din da wuri kenan wa nasitu ma kana fil maghrib sai dai na manta me yace a game da sallar magriba wa kana yastahibu sai dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana so an yi akhira min al isha kun ga maganar mu ko magana kwanaki da muka ce misali wanda ya ce maka ai ana shiga hakkin mutane kun dan jaigo wa kana annabi ya kasance yastahibu yana son an yi akhira min al isha a jinkirta sallar isha allati tad'una al atma wato kuke kiranta na ta tsaura kuma an ji wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi yakan kyamaci mun zo gurin kenan fa eh wannan tambayar da ake ta yi gashi nan an gane magana yawa bira ma yana cikin bukhari yana cikin muslim wa kana yakrahu an-nawma annabi yakan kiyaye wato baya so shine yakan kyamaci annawma qablaha mutun ya bacci kafin sallar isha an dan jigo tsakanin magarba da ina annabi bai so wal hadisa ba da zance fira tadi zuwa majalisi ba da bayan sallan isha har yanzu abin ya fito fili ko ta karatun ila baka gama ganewa ba yanzu kana iya safiyar sura wurin wa kana yanfatilu min salatil gadati ya kasance yana kare sallan asuba ta sammako shine galgadati sallan sammako hina ya rifu rajulu jalisa lokacin da mutum yake gane abokin zaman sa kaga gari ya dan yi sha kenan ko to shi kaga su ba suna da dalilin su ko wa kana yakrau bi 60 ila miya to ai kaji yanzu da za ku watsa kenan annabi kan karanta aya 60 a asuba wani lokacin ya karanta aya 100 na'am to kaga bai fiki hun kadin nan shi wannan kewun naka shi annabin da yake cewa ma zakara suka zan fitina ne shi wane annabi sallama ba yana cewa haka ba to shi kuma a sallan masallacin shi uban gayya ya kan karanta aya 60 wani lokacin ya kan karanta 100 magariba wannan lokal ita ce da ake ganin ta da abun nan ko wani lokacin ya kan karanta waturo kitabun masur shafi biyu ne da rabi kuma karatun annabi Muhammad sallama ni dai ban taba jin irin nashi ba taki taki malam ban yi kwatanta wanda ya sa an gane magana amma ga duk waɗanda suke ɗan sauraron karatun khalilu kusuri wannan dattijan da zaka ji yana tafiya kamar ba zai je ba yana tafiya kamar ba zai je ba to ba wai na sai ɗaya bane amma na nabi ya kuna shi daki daki yawo wato ka san kafin dai a gama shafi rabin shafin nan na wasu kitabin mastur fi rakin mastur albaitul mamur a zuwa gama wannan shafin na biyu a zuwa cinye shafi na uku magariba ba ita ne da ake mai zaja nasarar lahiwa ku gane magana sa'anan menene fikihun da yasa annabi yana fara a can masallacin na layin su ma'azu kenan ko nan shi kuma yana jan doguwa saboda dole zaka kallo waye suke bayan ka an gane maganin kuwa me yasa musulunci cikin mutane takwas ne ce a basu zakka yace akwai mu'allafatu qulubu kiristocin da aka kama suna dan su su karkata amma su son kudi shine a gaban su sai a cira a cikin dukiyar zakka sai a basu a ce musulunci ya baku mun gane magana a daidai lokacin kuma daga wani musulmi shi kuma an hana mishi kaga ana lallaso wancan shi kuma wannan an yi mene shi ne abin da annabi yara nan hune ne wancan munafikin ya tafi zulko yasir yana magana an gane magana ka dai gane yanzu wannan gashi yanzu muna karanta annabi yakan karanta a sallah asubahi aya 60 abubuwar da aslami yace wani lokacin ma 100 ne a sallah asubahi to kaga wancan yana so ya zagi wancan tafiya ba ta fara nisa kenan ba zan ce ta fara kyau ba aiko tunda wancan ya karanta dogo ga kuma na sallama na karanta sama da shi shi wancan a mushi fada saboda mutanen da suke bayan shi yana da rauni ko to shi kuma yanzu wannan fa rashin fuki ne karanta dogon kaga yana so ya taho wajen mai gida ko isa duk wanda zai zagi makusancin annabi sallama a hankali ba zai zo ko ya sani ko bai sani ba haka maganar take to irin shi na annabi sallama yi kaga yanzu wancan yana kallon na unguwan shi ba dakakkun sahabban bane da aka alallashe su su samu ma dai a yi mene a yi sallah an gane magana to shi kuma alayhi salama fa na taimaka magariba ma yana karanta wasu tuwar dur irin su barabu na ma'azib ya ce bai taba jin gwanda karatun manzo salama da daɗi irin nashi bayan da ya karanta wacin wasu tuka mai kama da wannan annabi salama karatun shi daki daki yasa shi yanzu misali idan wannan masu gudu za su iya karanta misali a cikin minti biyar za su iya karanta misali shafi uku ko shafi hudu haka ko shafi biyu da haka shi misali a minti ukun nan ko minti biyar da ya wuce kire rabin shafi ba hakan na ke tafi kamar ba za a tafi ba sai da aka yi aya 60 sai kuma ya ruku ka kumanta ruku kun manta an tuna mana shi bai dan yi ruku ufa sai ya kusa dadewan tsayuwan hakar sahabin ya ruwaito ya ce rakamtu salatan nabi za mu karanta nan gaba na kiyaye sallah na sallama tsakanin tsayuwan shi na karatun sura da fatiha kenan ko da ruku'in shi da dagowa daga ruku ba ka san mun ka dago landa nan za mu wuce ba idan ya dago tsakanin ruku da wucewa sujuda kenan ya ce da sujudan nashi da kuma in ya dago tsakanin sujuda da sujuda da suke sujuda na biyu din nan ya ce to sun kusa kama seti da seti mana idan ya ci minti biyar ne a tsaye to kusan minti biyar a ruku kusan minti biyar an dago kusan minti biyar sujuda kusan mun an gane magana amma wani ruwayan ya ce bandar tsakanin sujuda da sujuda to wannan bai dan kai tsayin su ba za mu karanta nan gaba wani lokacin bai da annabi yayi sai ka dauka ya manta ne ko da suke siffanta sayyidina ali da ya gama sallah wani sahabi ya ce kaga wannan ya tuna mu sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shi ma haka yake wani lokacin yayin ku ba sai ka dauka ya manta ne kai kamar ka ce astaghfirullah ka tuna mai kenan ko ko subhanallahi kenan za ce ko sai kai kamar kai ka subhanallahi kuma yana son dadewa ne kawai tukuna na son ko ina ya sai ya saitu to irin wannan sallan ita annabi sallama yake masahabai amma kuma ma'azi yayi a can kuma ana mishi fada kun gane magana dole sai ka kalli suwa ya ina kisan ce ku da ya gama na hunenin ai bayan da wancan surko ya sardin raban kenan wanda ya ce ba adalci ba Allah ke nufi ba ai da ya ji labarin an tafi ana dan maganganu haka kasan su abin da suke kallo shine mutum ne yake da riga guda daya ba jiya nake maganan talaucin mu alhamdulillah ba na'am mutum da yake da riga guda ɗaya tun kana kirga yau ya sa kala ɗaya ne kana jiran gobe can zago sai wata guda shi ba ta kai yake ba kai ne kake kirga bata ma kai lokaci an gane maganin ko musa bin umar duk kudin duk kudin maman shi kaga ai da riga ɗaya yake yawo kullun take yawo da ita sai wata da watanni take nan musu Allah ya samu dace to da ya dan ji maganganun suna ta kaiwa da kuma saboda mutum ne zai kwana bibi ci ba to da aka zo rabon kuma sai aka samu misali da ce muku irin su irano irin su buwa irin su wane ne aka ba su miliyan 500 haka aka wuce wurin to shine masu imanin sun daure sun daddanne hakan nan amma wasu ba ka rasa dan ɗaya biyu ma suna da imanin da komai amma suna ganin su ba ba su komai ba annabi ya ji labari idan bukharin ya ma nisa ka duba cikin riyadus salihin min kalamin sayyid ne sai ce a dan tara mushi ansara mutanen madina gefe guda yana da magana da su kaga dai ina so ka gane ni misali ga annabi yana faɗan mu'azu dan kuma gashi an ce na karanta ayana 60 zuwa ina dari a sallah subahi ka gane da ka san wa kuke an gane magana yanzu misali in ka je guraren da suke sababbin musulunta ne da sauran saba ai ko tauhidin ka zo karanta ko za ka rinka yin sama sama ne wanda idan ka cika duka shi ba zai gaba ba zai iya wannan abu gaskiya yawa su yi gwarar haƙura kawai ba dole a cikin musuluncin nan naku kaga ka kore shi ke na yago a yawa amma ka daɗa jawo shi a jiki to idan naku ne ba sai ga hankali yana mene kwanan yana irin wannan allah ya samu dace muna maganan ya ce su ware gefe guda ko yan ina yan madina ko yana da magana da su ya koma ya tara su a gefe guda ya ce na ji ana ɗanta egumi kace na ce a kan rabo da na yi suka yi ƙasa da kai annabi ya ce haba mutanen madina ashe ban same ku batattu ba Allah ya shirya da ku dalili na suka ce haka akai ka san ba wani gata da Allah zai maka irin ya shirya da kai babu ko me ya baka in dai kana mutum yana bata to Allah bai duba mai ba irin da yawan sali wanda zaka ce karshen duba ma Allah da zai karshe ya taimake ka shine ya baka shirya ba wani abu irin shi yace ban same ku batattu ba Allah ya shirya da ku a dalili na haka ne magana ya ce ban sami kuna yakan juna ba Allah ya haɗa kanku sanan iyana shi ne wata simo bi hablillahi da yan madina ake wannan ayan na alimar rana an gane magana ai akan mabirgi sai su faɗa shekara 60 har gado ake mabirgi an dai gane mabirgi ko malar rikici ya haɗa tsakanin misali hausa fulani to za a buga ta ne shi ne tsakanin kasar da jawo su ma kamar da gana buga ma misalin nan a san ku dai ana jiran juna ne gado ake yi wa ne ki ba wannan faɗan nan kara batta amma da musulunci ya zo sai gashi kuma kansu ya mene ya lissafa musu suka ce gaskiya ne salama ya ce kuma ai kuna da bakin magana bayan sun yi shuru wasu ce komai ba ya ce da ba sai ku ce mutanen maka sun koro ka daga garinka mun baka gurin kwana an gane maganan su cewa dai suke allahu wa rasuluhu amannu allah da manzon su suke da abun faɗa mu ba mu da bakin magana ya ce da sai ku ce ai sun koro ka mun baka gurin kwana sun nemi su kashe ka mun baka kariya sun hana maka mun baka su da cewa suke Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzon suke da bakin magana mun babu da cewa annabi bayan ya gama wannan tsaf sai ya ce musu ashe ba zai burge ku ba a ce sauran mutane su tafi da dukiya a raba musu raƙuma da tumaki da awaki da da da na ganima ko kuma ku tafi da dan sakon Allah gida suka ce mun yarda ya rasulullah kun gane maganin kuwa imana rabon a ce misali duka an ba waɗancan millions of naira wane ne amma ambasadan yana nan an gane maganin kuwa suka ce a mun yadda da wannan rabu ya faranta musu rai ya ce to duk sauran mutane wanda ba mutanen madina ba ya ce to babbar riga ne yar cikin toku ne mana ku ne abokan sirri ku ne za ku ji komai da dumi shi da ku ake haka kuma abin yake to na ne salama an kakan lufikin me yake kallo tunda su ana tare sun shiga ba dan kuɗi ba kun gane maganar kuwa dama Allah suke nufi da haka bara a ba waɗancan da suke gudu ku zo da galibi masu kuɗi na faɗa mana ina mai tun farkon musulunci na nufin tun dauru ba lokacin annabi nuhu har gobe ba yau ba abin da yake hana su matsan wajen addini da yawansu shine kada a rinka musu fi sabilillahi an gane magana ko kila irin ɗaliban su rinka ɗan rarage faɗin nan a gane magana shi kawai zai iya wannan abun ba gaskiya to sai ga yana ja da baya to yanzu sun zo su musulunta daga baya don wannan yakin nauyin daga shi annabi yaki da ya ƙara ya koma ga Allah sun musulunta daga ina daga baya da ƙyar kenan ko to tunda suna tunanin za a karbi kuɗin su to bara ba su kuɗin kuma idan aka ba su fama ba a waigawa wani balaramin kawai da aka mai kyauta shi ne koma garin su tun daga waje yana cewa ku zo ku zo ku zo ku je ku musulunta na ga wanda yake kyauta baya tsoron talauci an ba shi kuma an ce haka Allah ya samu dace su da Allah dole ka kalli wa kake da awar da su ko ma'azu da aka mishi fada mutanen unguwan su ne suke da rauni da haka nabi yake mawa wannan fada amma yanzu ya san daga kusa bai ne a bayan shi sakin jiki yake yana aiki Allah ya samu dace to yake cewa sallan asubahi ko wa kana yanfatilu min salati min salati al-ghadati ina yarifu ar-rajulu jalisa annabi yakan kare sallan asuba sallan sammako shine ghadat an gane hina yarifu ar-rajulu jalisa a lokacin da mutum yake iya gane abokin zaman sa kasan ku gari ya dan yi haske ai ko to yasa da ce kowanne misali da wanda suke da fitowar alfijir da kuma waɗanda suke abin nan annabi duka yayi wannan duka ya tabbata yayi kaga ba za ka ce mu ne na kame ne ba yana kan bata wa kana yakrau bi 60 ilmi asiri yana karanta ayoyi 60 zuwa ayoyi 100 a sallan asubahi kenan mu ci gaba ko na'am wancan da ya fito ba a sake tambaya ai ko na kana istahibbu an yi akhiral imina lisa'i ba yana so a jinkirta sallan mene aisha in ga annabi yayi sallan isha da wuri kawai dai ya ga an taru ne sai ya ja amma ya fi so kaga da wannan da kuma wanda nace muku wata rana ya jinkiri Hassan da Sayyidina Umar bin Khattab ya ce ya Rasulullahi mata da yara kanana sun fara bacci as-sala as-sala ya Rasulullah to kaga duka hujja an Ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kala yawmal khandaq annabi sallama ya faɗa ranar da aka yi wato haƙin ramin da na khandaq yakin gwalalo shine na azab din nan kenan an gane mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara Allah ya cika kaburburan Yahuda a a wannan mushrikan Larabawa ya cika wato ainihin kaburburan su wa buyutahum da gidajen su naran da wuta wuta kama shagaluna anis salati rusta kamar yadda suka sagaltar da mu game da sallan nan zababbiya ta tsakiya hatta gabati shamsu hassan da rana ta kafada an gane wa fi lafzil muslim shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya salatul asr sallar la'asar kuma sallaha bainal maghrib wal isha sai annabi ya sallace ta tsakanin magariba da isha to kun ga wannan ya koma zuwa ga wancan maganan ko na wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mutum ya manta kaga ai sai shagala ne ai ko amma annabi sai da ya musu wannan addu'a saboda matsayin sallah to sai dai akwai tattauna akan wai wace sallah ce da Allah ya ce hafidu wa salatu wastaqumul lahi cikin suratul bakara kenan ko ba mun karanta ne a baya ne ko a za mu karanta nan gaba ne cewa da masu habai suna magana na dai taba kawo mana a karatu ne ai ko kafin a saukar da hafizu ala salawatu salatu wastaqumul lillahi qanitin in ka je mu da ta imamu mali akwai maganganu mana malamai da yawa akan wai wace sallah ce salatul wastaqum amma mun kaga riwayan bukhari da muslim wannan da muka karanta duka annabi ya tabbatar da sallar mene la'asar amma akwai riwayan da suke nuna asuba ne amma dai kaga riwayan nan shi ma kaga yana da karfi yayi ko Allah ya sa mu dace shine lokacin da malaiku suke exchange kenan suna canjan duty idan na la'asar waɗanda suka wuni da mutum za su koma waɗanda kuma za su karɓa aikin su kuma zuwa asubahi haka ake ta yi wa ɗan adam wannan kaiwa da komowa amma kuma kowa jikin shi tsaro ta ko'ina Allah ya samu ci jarabawa walahu an abdullahi bin mas'ud daga gare shi dai daga abdullahi dan mas'ud kala yace abasal mushrikuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr mushrikai larabawa kusa sune suka gayya da soja 10000 ko abbe kama da wannan karkashin komanda abu sufyan lokacin bai ma san zai musulunta ba an gane nazim ku suka zo suna yanka wannan raƙumi guda ɗaya dan wannan rabo wannan salama ya nemi shawara a salman al-farisi yake cewa mu irin wannan ya faru mu yadda muke yi tunda tsohon kasa ce iran dan iran fa da ita ce aka sani irakin da ta na karkashin ta ne an gane duk waɗannan garuruwan kasashen da suke gefe gefen ta duk suna wanda iran ne a wancan lokacin daga baya ne yasa lokacin aka magana iran ba a magana iraki da sauran waɗannan kasashen su amma daga baya kuma aka rarraba da sauransu aka samu kamar yadda palestine ne da himsa da sauran wasu yankoki a sham suke daga baya ne aka wawware haka dai zaka ci samun tsofaffin kasashe wato da akwai kaza da kaza duk a cikin su amma daga baya an raba na'am salatul asr kenan ko har nace muku a lokacin sun yi wannan zama na kwana da kwanaki me ya kawo su gazatul azab ko khandak in ka ce mishi azab shine neto kenan a yau sojojin taron dangi kenan ko wanda kasashe suke bada sojojin su daban-daban ta yadda ta America ba za ta jiga ta ba shine ba dabaran ta kare ka rage ma'ana yanzu ana so za a yaki misali a Afghanistan to amma idan ita America ta katu da sojojin ta guda 500 an kashe kaga an kashe mata guda nawa sai ta ce Najeriya ki kawo naki wancan ta kawo naki in za ta ɗiba gama da America ba kenan to shine wadakan nasu to tuntuna ke wannan neta din su ma laraba abin da suka kenan yan maka suka kawo sojojin su yan haka dai makota suka ta kawo sojoji shine aka hada guda dubu goma sha biyu a wancan lokacin ko dubu goma shi dai abu sufiyan shine komanda sarkin maka wancan lokacin menene target din shine a zuwa kashe annabi sallama da shi da sabai tunda sun tara wuri daya a waye gari musuluncin ba mai yi gaba daya shine target din su to kuma shi waye aballahu iriduna an yutfi nurallahi biwafwahim wallahu mutimma nurihi ولو كره يريدون ليطفئوا نور الله وبأفواههم والله متم نوره كره يريدون أن يطفئوا نور الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا لما قد أكون ديا توبة ديا كما أنا cikin suratul fatih daya na cikin suratul asafi suna so su kashe hasken Allah shi kuma Allah ya kiyarta da haka ba su yi nasara ba haka dai karshe Allah ya turo da buru wata iska ce ta ka kora su Abu Sufyan ta kifar da tukwanan nasu da sauransu to a wannan halin da ake ciki ne a yanar ce muku har mujiza manzo Allah sallama ta bayyana lokacin da ake hakin ya daura dutse Abu Dalatal Ansari ya ga halin da annabi yake ciki da sauran sahabbai je ce matan shi din nan annabi yana cikin wani hali ya ce maka yanzu ya za a yi har taka ce to kaje ka ce mishi ya zo shi da dan wasu jama'a muna da wata akuya da alkama kamar ka ce kullun waina shi na salama ana fada mishi ya yi jaddiga ya ce jama'a a gidan abu da latar ansar ya ce na shiga uku abincin ba zai ishe mu ba ai annabi ya ce kowa kawai gidan can da aka ce ya ce kana sauke tukunya shi ka rinka rarrabawa haka ba mu kowa ya ce ya koshi amma tukunyan ba abin da ya taba ka san ko in ba mujiza ta rasulullahi ba ai da ka zuba in ka sake leka tukunyan nan da ga shi kadi ba an gane maganan ko to amma shi na annabi muhammadu sallallahu alaihi ya ce gara sauke tukunya da nama a miya da komai da komai kuma yadda yake sai da kawo khadimuhum kai haka kai da laraba suka ce shi shugaba shine fa mai hidima kisa asalin shugabanci asalin an gane magana gaskiyar magana na jawo mutum ne na wallahi ke hakuri abu hanifa shi yasa ya sha wahala saboda an ba shi alƙalanci ya ce ba zai ba ya ci duka saboda su suna so dole su yi a cikin magabata ko wanda aka ce za ba shi alƙalanci sai ya yi dokin ƙarya kawai ya zama hukaci ne kaga alkali alkali ma hukaci ba zai yiwuwa ma'ana su rike kayansu haka suke sau da ka'ida tu daga kan mai unguwa da kace hakimi kansila ciyama gavana shugaban kasa idan dan shekara hamsin ne allah da zai 80 years shekara takwas kenan ko furfura ba za su kirgu ba ne kawai saboda tashin hankali da damuwa da talauci da wahala da da da da da da to kai kowa zai karbo wahala da kai shi na'am to irin wannan shugabancin manzala sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba ya za a ci shine mai raban sayyidul qawm khadimu din kenan an gane maganan kuwa shine da yake diba a zuba a kwano sai a je a zuba mu a ije ma mutane su ci sai a karshe ya ci yasa yakan ce sakil kauma akhirhum shurban wanda zai shayar da mutane ruwa to shine karshen sha mu ko ba na'am na ce zan sha ne tukuna abin da ya saura ku kuma kuna jira Allah ya sa mu dace yasa musuluncin dole kana tambaye mu wai wanne muke yin mu a ciki ana maganan wayu siruna ala busi walau kana bihim shi ba isari wasu har su gane ba shi ba isari ba wai yanzu ni ina da naira dubu ɗauki dubu ɗayan baka bane a'a ita ce nan mu kuma ina da tsananin bukatanta ita ma ba za ta ishe ni ba zai dauka an baka to shine isari amma ba wai in ba an baka shine da isari ba an gane magana na dauka na baka wannan kyauta ne kai to irin wannan izarin ne sabai suke suna bala'in san abin karshe amma sai su dauka su ba wani sai sakura ta san ya fuwa ya fuwa ina da dubu ɗari na baka naira dubu goma ko dubu takwas ko wani nan ina da saura a jihu ko a amma ita ke na mun dubu biyar ɗin kuma hidiman dubu goma ne a gabana ka zo ka ce kana bukata sai ɗauki dubu biyar ɗin baka to na fifita kai a kan kai na kenan Allah ya sa mu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam tunda maganar khandak ne yayi ko cewa an shagaltar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ci gaba da haƙin harami hankali ya koma kan wannan kariya saboda difa'i kenan yace mu ce sai da annabi sallama ya kaga tabbatar kowa ya ci ya koshi sannan sai ya godewa Allah sannan ya zuba na shi ya ci amma abu da latar ɗansa da ke ba da labari ya ce tukunya in ka kalla ba abin da ya rau saura kuma ƙoshi ne ba wani fa'ida ba an gane magana abin da kaci shi in kaci annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya ta faru ko wannan na buwar da na baku labarin da nono ai kaga da je gidan ya ce wannan nonon wa ta kawo aka ce wata ce a kira sunanta na sadaka ne ko kyauta aka ce ta kai kuma da shi kyauta ne tunda kun san shi baya cin sadaka ya kace ma abu wurin to ka raba ai mutum 70 ne su ne ake ce musu sufa ‘yan masallaci waɗanda da suka da suka baro garuruwansu akwai magana da sun faɗa ne shine ne klasin maganan jiya ne da aka yi akan kwamiti dama nake ɗan zuci su ta yi magana akan cewa zanen ka amfani da kiran sallancin tun da yana ji daga nan an gane magana ko da an abin nan ɗin kawai sai kokarin abin nan gaskiya abin da aka yi kwamitin ta yi muna godiya allah ya saka da alkhairi yana daga cikin abin da ya kori garkawi daga zango asalin shi yana zango ne ai duk wanda yake zuwa Kaduna san zangon tudun wada ko na shanu inda ake sai da shanu tudun wadan Kaduna har yanzu masallacin shi tsohon masallacin shi tana ta dan wannan kadan ne in ma ta tafi da makarantar shi wanda kuma da ya koma ga Allah ya kace nake ga muku kwace maganan abin nan to amma dai shaidi shine da gaskiya abin da ya kore shi a wurin kenan lokacin yana kora tantangi tantangi dai ka sani wani shekara bakar mahmud gumi din nan da da ke tallanta lokacin za su tasirin mala bakar gumi din nan to can da yake koyarwa ai daga baya kuma ya zo yana ci gaba da karanta saboda lokacin shi yana garin ga gurin da ya kamata ya tsaya kun gane magana su kuma ladanan suna lissafi ba wannan zagin ladanai ba ne cewa lokaci yayi ba zai yi ba kun kun shirya za ku karatu ku bari bayan sallar isha ku yi mana sai a wani tarima mutane lokaci irin dai maganganun haka ake faɗa an gane magana yawa so shi ne to zai lokaci da shi yana so ga wata gaba da yake ganin ya kamata ya dan karisa to kuma mai kira sallah zai kira kuma kwamiti da su tsaya mishi aka sai ya mene kenan shi ne ya rasa yadda zai to shi da ɗaliban sai suka samu guri a unguwar su nusi to kuma ka san inda kana neman macuta an gane magana mami ne wanda suke garanti macuta ne sana'a ce ta neman alheri amma da yi wasu macuta ne ko da ustazu ne ba in kana neman yan fili waɗanda suke sai da fiki a birni to ka samu abin da kake ne mutum ne sai a sayar mutum sai a sayar da fegi fegi ɗaya wa mutum uku kuma kowanne yana da original akwai wanda na sani sanadiyar talauci yanzu ke dama da kira aka samu aka saya sai da aka zo bayan sun gini ma ya kai dinta sai wani mai kuɗi kuma dama ashe da gaske mutum da kinkinon sabon unguwa sai shine yake da original one din su dalalan ne suka kai a kinkinon ɗin ma akwai layin da maradin mana kwatancan ya fi daga nan barwa zuwa sayin baɗin kurmi na san barwa mai don gargace mun kai ka gane gurin kuwa to ina unguwan a nan barwa amma gini sai dai ku da daddare bayan sallan isha aka ake ginin da tocila saboda ka'idar nan talauyoyi da aka ce in ka kai linta ba da ma hana ka saboda fuloti ne guda daya mu da muna kusa da yankin ana ce mishi iraki ne ma kawai layi ne ka babba an sayar mu wani babban soja kuma an sayar mu wani babban sarki feji guda daya sai da ɗaya ya mutu tukunna aka samu a kawarwari za Allah in ba dalalan birni ba suke wannan iskancin kuma kowane yana da original babban sarki ne da haka yan sanda ne suke kawa da komowa wuni guda lokacin ba wani labari ake ban fa lokacin ne ina wurin mana ina layin kusa da wannan gurin layi ne har zuwa gefen rafin nan malam kyashi nan da abin nan Allah ya samu dace to duka irin wannan sai zan unguwarsu musun da ya ji koma a ce gurin da aka sayar magar kawai ga takarda ga komai a ce kuma still wani yana shi shi ne mai gurin amma a ƙa'idan takardar garkawi aka riga aka sayar mawa aka zo maganan gini a unguwarsu nusi tunda ana ganin kinkinau daji ne kamar mu ne sai mu koma can rafin koro haka haka ai mun yi baya da yawa an fita cikin jama'a shi sa wasu masu ke ganin ba za su bi shi bare amma da ya koma ga Allah birni ne yanzu kinkinan jiyar ya ce alaji duk karshe zai yi rikicin ya ce a saboda tunda masu addini ne dama ana jira ne ya ce za su kwace guri kun gane magana eh ka san wani idan mutum local one haka yi abu bai cika damu mutane ba kamar ce ne addini mana misali na gani akwai yan takara a Najeriya suna da yawa ba wai na ce yayi daidai ko bai daidai ba ba na ce wannan shari'an za ka yi ba amma yanzu don Allah akwai wanda yake shan shuka kamar ana jira irin malam Isa Ali na'am mesa na'am na ce da 'yan takara da bawai na ce wai yana daidai ne ko ba daidai ba amma wai kaga mai addini ake mai nake nan ake jira in ba ka buga 'yan takara nan kala-kala daban da ba amma ana jiran gomba ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza ai isa ali yayi kaza ai isa ali yayi kaza waye mataimakin buhari na'am ya me matsayin shi a tushe to kai kana jin magana Allah ya sa mu dace mu koma can to wai dan tsokacin da nayi akan maganar cewa dan na misali kana da gurin da ya kamata yana koran malamai su ga kai ba fa dole a ciki an gane maganar ba shine yayi kan wajen garkawin ba to da wannan ya faru ya ce ya hakura saboda tunda ma su addini ne za a ce za zo su kwace guri ba wan Allah da gurin shi ya siya kashi nan yanzu tunda su suna da gurin za su kwace ka gane magana tare da man bishi mene sai ya hakura da haka an hakura an yi asaran an bada kuɗin shine wani shi kuma ala dan mazu ya bai bada wasu fegi ya ce in dai bai maka daji ba garko mu je mu nuna maka ya je bada aka yi ta siyan gurin kuma aka yi ta kara mushahidin shi ne kaga ya kore shi irin wannan abin da yan kwamitin suke yi to da ya koma can kuma ya zauna alhamdulillah wuri ya girma Allah ya saka da alkhairi so zan rika amfani da wancan kamar mafi yawanci ina jin kiran sallah ko mai ake sai ai kokari a summarizing din shi shine haka ne ko to Allah ya sa mu dace da mu ci gaba da karatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shagaduna an salatul wusta wancan muka gama ruwaye guda biyun can ko habasal mushrikina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mushrikuna kai ko mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an salatul asr game da sallan wane la'asar sun tsare shi bai samu yayi ba hatta marrat shamsu hasan da rana ta yi ta ausfarrat ko kuma ta yalo an ji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shagaluna ni salatul wusta sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya salatul asr ita ce sallar la'asar mala allahu ajwafahum Allah ya cika cikin su ciki ne wannan riwayar wancan kabari ko wa kuburahum da kuma kaburburan naran da wuta can an ce buyutahum wannan kuma ajwafahum to wancan gidajensu wannan kuma cikinsu ciki ciki da wannan da kake kallo jauku shine can cikin ciki wannan kuma da kake ganin ta batonum kenan amma cikin ramin cikin shine jaufu an gani to shine ajiwa fahim jam'in kenan Allah ya cika cikinsu da wuta wa kuburahum Allah ya cika kaburburan su da wuta naran kenan aw hasallahu ajiwa fahim ko kuma Allah ya kona an ji ajiwa fahim cikin su wa kuburahum da kaburburan su naran da wata wuta Allah ya tsare mu so kaga dai mazala yana fada ne akan lokacin sallah yayi mene ya so ya fita a ruwayan farko na Ali ibn Abi Talib kaga ya ce har Annabi sallama ya sallace tsakanin shine mai ruwayan farko ko na'am wanda ya ce tsakanin sallan isha magariba da isha ya sallace ta ko amma ruwayan Abdullahi dan Mas'ud shi ya ce Annabi sallama ranan tayi jani bata riga ta fada ba an gane sayyidina Umar din ya ce to ga mashi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala abin da yasa nake ta gudu saboda in kun lura ruwa duka masu kama da juna ne aiko yawa su ka gano ne kana ta abin nan mana bayanin duk malam yayi ta korowa saboda ya nuna ma muhimmancin lokaci annabi yana ta fada kusan dama an taba Allah yake mautsawa kala yace atamman nabi sallallahu alaihi wasallama bil isha فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء غصيبية فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة abdullahi dan abbasin allah ya kara musu yadda shi da babansa kala ya ce a tamman nabi sassalan bilta annabi ya dan yi jinkiri an gane maganan sallan isha bai fito da wuri ba fa kharaja umar sai sai da umar ya fito daga masallaci fa kala ya ce as-salatu ya rasulullah sallah ya manzon allah ma'ana zo ayi sallah rakadan nisa wa sibyan da mata da yara kanana sun fara bacci inda kusan mata suna zuwa sallah aiko mun karanta a baya zana shi radiyallahu anha tace mata suna zuwa masallaci sallah asubahi kuma wani lokacin masu kan koma gida saboda an yi sallar da wuri baka iya gane wace ce wancan haka ne ko so shine mata sun fara bacci da yara kanana bayan sallar mana magariba an dan lokaci ba ishan ba baka raja wara su huye ka turu annabi ya fito daga gida ba yanzu ya ji sauti ba tunda ya yi dama gidan shi yana jikin masallaci ne ya fito kansa yana digar ruwa ya kulu sai shi annabi yake cewa kafin a tada sallah laula ana suka ala ummati ba dan kan takura wa al'umma ta ban tsananta musu aw alan nasi ko kuma cewa ba dan kan takura wa mutane ba la amartuhum bi hadhihi sala da na umurce su da su rinka yin wannan sallan ta isha hadhihi sa'a irin wannan lokacin shine around irin 9 din nan karfe wajen tara haka kaga kenan wanne fa balala da sun yi ta babu na jiya zuwa sallan isha ne karfe tara ba amma dai wai kai ne zai zage ka baka da baki kun gane maganin kuwa kai da gaskiyanka wai kana ba da haƙuri an gane magana eh an ɗan yi jinkirin sallan isha to fa lokacin nata har yanzu original one ɗin bai fashe gaba fa to kai akan me kake zagin mu yau da a ce ma mun shiga ne ka san magariba ita ce mai ƙwararren lokaci ko to ita ce da ita ce aka muwa wannan a ce misali ga shi an fara karar darasi gab da faduwar rana an ga dan gara magana sai aka kira magariba sai aka kita da sallah isha fa wannan jan da rana take fadawa da shi an gane yana so ya fadi ba yi magariba ba to kaga wannan dole a yi magana saboda lokacin magariban zai mene zai fita kuma ba ba yi ba amma shi sallan isha har zuwa around tara to wannan lokacin shine the best din to kai kuma ka yi shigirin around takwas da rabin nan kuma ana ta zaki ana ta ana ta hadisin ne yana cikin bukari yana cikin musulun ba ka san ka tashi yin magana idan ka ce malam bukari ne wani sai ya kunduma mun zagi na yafe mishi ba saboda mene shi malamin ya kare na an gane magana eh amma annabi ran nan yayi jinkiri sai ya rasa yadda zai da kai an gane magana eh musamman da Hausa Fulani maka ce annabi ai har yanzu dai duk da ba ma girmama shin yanda ya kamata ko amma dai har yanzu da shi da dan raguwar shi a jikin mu ai ko aka ce wata rana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri sayyidina Umar yake cewa mata sun fara bacci da yara kanana annabi ya fito kanshi yana dagan kai yana dagan ruwa sai ya ce ka aiko ba dan kan takura mu al'umma ba da sai yanzu ga sallar na a wannan lokacin ma'ana bayan dare ya shiga kenan to zai rasa yadda zai da kai amma idan ka ce mishi wani malami ne sai yanzu ya tiye kaka faɗa mishi malam a gane magana ya wanda yake jin nauyin shi ne ce ka wasu malaman sun ce mana shi kenan ya biye ga amma irin yan ƙanana ƙanana zaki shi ma zai kawai shi ɗin banza yawwa to shi ne Allah ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullahi ko na hamza wai ko na ku menene a atama babu shadda ko eh ba matsala a atama din ne an gane ai ta'akhkhara kenan an ji yayi jinkiri bai fito sallan isha da wuri ba ya dan jinki ya dan ja kafa haka sai sayyidina Umar ya fito daga masallaci yana as-sala ya rasulullah as-sala ya rasulullah manzo Allah zo ai sallah a zo ai sallah an gane su shine Allah ya samu dace su shi abun yana da dadi tunda misali littafi muke karantawa kuma ba ta jiya ba balle a ba shekaran jiya ba wannan littafin mai wannan littafin na gaya ma ya girmi bune taimiya ana magana shekara 500 ko 500 da wani abu cikin shida na hijiran annabi mana yanzu ana nemo jin shekara 900 yanzu Allah wani ce mai ko sababbin littattafai a tasowa da su zai yi wa faɗa mu wannan abdulgani al-maqdisi ba zai faɗi ba Allah ya samu dace so shine kuma mun karanta gashi a littafin a hannunka haka in zaka fa hujjan kana iya ce mishi yana cikin hadisi annabi ne ya faɗa to kaga shikenan ka takaita abin Aisha Allah ya kara ma عائشة رضي الله عنها على كرامة يده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء أنزور كنا عائشة الله كرامة يده تكي تيوى من السلام يتي إذا أكتاد الصلاة إقامة كننكو abinci kuma ya halartu to a fara cin abincin sannan sai a yi sallar isha malamai suka ce hikimar da ke ciki wallahu ta'ala alam shine abin da ake so idan za ka yi sallah ka kakkaba komai Allah kawai shine a gaban ka amma mutum yana jin yunwa an tada sallah kuma ga abinci a gefe ai kaga za a rabi da mene da rabi ne kawai na ta lissafin wannan kala abinci ya yanayin sheke to shi na nabi ya ce sai a fara samun natsuwa a ci abincin tukunna sannan sai a yi mene sai a yi sallah an ibn umar na hau abdullahi dan umar ma irin wannan riwayan ya ce haka ya ji annabi ya fada to me yasa ake kawo irin wannan saboda ka daɗa yadda ka daɗa jin hankalinka ya mene ya kwatan tunda ko magana ne ka an ce wani ya ce ya ji sai ka ji wani ce a wani muna wurin a yakai za ka dandada ji mene to haka ne to yi zama lokacin ne ka ji an ce wani bin umaru ka ji an ce wani da wani da wani saboda ne don ka daɗa samun kwanciyar hankali duk lokacin wani lokacin idan aka zo magana a lokacin sallah ya ce kuma a ba sai sallah sai abuwa ce abincin ba sai abdullahi dan umar ce ni ma na ji annabi ya faɗa wancan kuma ruwayan namu aisha ta ce ta ji an faɗa an gana magana to sai ka ji kai wannan maganan ba abin a karyata a ciki ba zai yiwu ba ne Allah ya sa mu dace idan kuma ba wai maganan ɗazu ɗin nan ku ji ku fahimce ni kuna ji afon jama'a maganan ɗazu zai yiwu kuma hankali na ya yi wani gurin fa an kira sallan kuma ku kuna jin nauyin ku ce min an gane magana to wannan ana iya ce min lokaci yayi an gane maganan da wani lokacin kila ina bayanin an kira kila speaker ban ji ba ko kuma hankali na yana wani gurin kada zo ana ta abu daya Allah ya sa mu dace duka tunatarwa ne in an ji kuskure da ba da ba kuskure mu taru mu gyara dukan mu masu kuskuren ne an gane magana da nake zauna nan ba dan na fi ku bane to ma kai ku ba Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah eh
cewa
eh a nufin idan abincin ya gabato ne kafin ai sallan koko dai kawai in kana jin yunwa eh ka je ka ci abinci sannan ka dawo ka yi sallah eh to bari mu karanta ɗaya ruwa yanzu ne shi ma duka maganar da amin ne ko wali muslim an aisha radiyallahu anha kala tace samitu rasallama ya kulu tace naji manzo Allah yana cewa la salatu bi hadratil amin babu sallah inda abinci ya halartu ma'ana ga abinci to ba wata maganar sallah kuma wala huwa yudafi wal akaba sai na aka kari guda biyu mutun yana tunkudewa bayan gida da fitsari ko guda biyun nan sun haɗu ma mutum yana ta tunkuɗe su ana sallar na ana mammatsewa shi ma wannan ba sallah yake yi ba dawo da ba nutsuwa duka guda biyu abin da aka rasa kenan an gane maganan da sai kuma maganan tambayanka mutanen mu galibi muna da wani abu fa dama koyi wani abu a nan namu ka gane maganan to idan aka zo da magana ta yi seti da namu sai ga ana karfafan ta ba ka ba duk maganar da hadisin da bai daidai da sanda mu ba za ga muna ta muna ta mutu mutu a ƙaryata mutum sai zama arni ya yadda kai ran ta ki karba ka gane maganan ko an gama rusa mushi bajar dai kawai mana misali yanzu misali mun saba ya zama mana jiki bayan sallan isha sai mun fito wannan fira an gane magana to shi kuma annabi Muhammad sallama dan gatan Allah wannan dai da muke koyi da shi shi kuma baya yi kuma ba ma ya so ana yi to yanzu mutum ya kare ta hadisi a a shi kuma ran shi bata shirya ya bar fitowa bayan sallar isha ba ka gane maganin kuwa to wannan hadisi ba cika yawo da shi ba saboda ai bai daidai da abun nan ba in kana karanta ma kama ce maka shi kuma na kai kuma an gane amma misali la yumna dukum ta yi balaki ai ba sai ka je islamiya ba a titi ma za ka haddace wannan ai yana so ya maka je cuce ka wai imanin ɗayan ku ba sai ka so ma ka so ɗin ka so mushi ne shi an gane maganin kuwa Allah ya sa mu dace da ga galibi mutanen mu dama ana jira ne an kosa a samu irin wannan sai ai ta amfani da shi kamar wancan bawa Allah naka mai goge kafa raka za ta wuce nace kai sauri mana ce mu ba an ce mun ka samu raka ɗaya ko ka samu jami shi sa ko yake ci gaba da goge kafan shi ba ta wannan maganin falala daga ga shi yanzu ta mai daidai da goge kafa ne yasa akwai wasu karatuttukan da wasu malamu suke fito da su wallahi halaka mutane suke Allah kakka raba ɗaya ba biyu wallahi halaka wasu suke yi sarki da ya faɗi maganan ya san ya san kuma da yake kwance a karkashi shi kuma iri na fa na'am ya sani ba zallan shi ya tafi ya ka wuce ya halaka ba misali yanzu kamar ne salama da ya ce wanda ya ci astaghfirullah lazima lazi la ilaha illa wala yakai matu bilai ko ya kai kumfante ko za ya sha ya kankare mai zunubi a ga malamai sun sanar da wannan amma za ka suna daddagewa kuma ba ta zan saban Allah kuma ma suna astaghfirullah hada ka gane maganin ko to shi wani fa a shikenan a tunda ma dai kawai ga wannan astaghfirullah lazima lazi ai shikenan sai ta ci gaba da tsaye kenan astaghfirullah lazima allazi la ilaha illa wala yakai shi kuma malamin da ya koya mishi wannan hadisin kuma ya fi kowa takalan nan kaga shi hadisin zai kai shi wuta shi kuma malamin ba kun dan gane maganan kuwa to shi sa wani lokacin a irin wannan na social media su malaman suna ta bada fatawa su ba su san eh fatawan haka take ba amma kuma halaka jahilai da yawa ne ni ma jahili ne wallahi ina faɗa ba iya kama ganin kenan yanzu misali manzo sallama ba shine dai shugaban halitta gaba ɗaya ba yanzu don Allah duk wannan falalan da yake faɗa ko wanda ya kai shi taka tsantsan wajen ba zai saba ma Allah ba to shi ya faɗa maka to sai ka kalli rayuwar shi shi kuma baya so ya saba ma Allah din kenan idan da saban Allah burgewa ne da ya kamata shi ne kenan kuna dan gane maganan kuwa shi ne fa aka gafarta mai zunubin shi wanda ya baya in ma bai yi ba da wanda zai nan gaba in ma zai ba zai yin ba amma kuma astaghfirullah sun ce suna kirga 70 lokacin kafa 100 a majalisi ɗaya yana zaune ni da kai mun yi guda nawa ne bai fai laifin ba amma yana neman mene ga lokaci yayi ko bai fai yin ba an gane maganan amma kuma yana neman mene kamar yanzu ba ku gane ne nake cewa ba wannan malam wani ya ce malam wani kun gane maganan kuwa mutanen kuma ana ta dauka ana ta hawa kan kai ko shi kuma malamin kilan ya faɗa maka ne amma shi ba wannan yake yi ba kuma hadisin da ya faɗa maka gaskiya ne amma ba haka annabin ya ce nufi ba me yasa saboda wani lokacin annabi ya kan kalli mutum ne ya zo mana duk alazane yana ganin ya gama halaka gaba ɗaya shi ya gama la kun gane magana sai annabi sai kwantar mashi da hankali shikenan sai mutum ya ɗauki wannan yanzu misali ka ɗauki hadisin ma'azu bin jabal da ya goya shi a jaki na kitabut tauhid me yace mishi suna tafe yace ma'azu ka san me hakkin Allah guyan bayi me hakkin bayi a wuyan Allah sai yace ni ce Allah da manzon sun suka bene suka fi sani sai ni ce ce mun kana ji Allah yayi alƙawari cewa bayi kada su yi shirka da shi da komai ya ma kan shi alkawari zai shiga da su aljanna su kuma hakkin da yake kan su ne yayi alkawarin ba zai azabtar da wanda ya mutu baya shirka ba ai kaga abu ne as simple as abcd amma azu budan bakin sai ce ya rasulullah to je faɗa mutane mana kawai yanzu da abin da ake nema da shine banda shirka ba shine da target ba sallah ma sai kaga dama zakka da irin waɗannan abubuwa tunda ai ya riga ya taking promise Allah kuma annabin ne yake bada labari ambassador ko sai ce mishi ma'azu ka faɗa musu fahimta za su yi rauni su koma su yi watsi da ibada ai kaga annabi ya faɗa mishi amma tunda ya ga fahimtar shi a haka take sai ya gyara mishi amma maganar da ma'azu ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane to amma annabi shi wannan fahimtar ya mata shi ma ma'azu sun ce sai jinyan ban kwana gudun kare tafi da wani ilimi a lahira Allah ya tambaye shi kuna dan gane me nake cewa to wani shi da an ma faɗa min cewa alkawarin Allah ne ba wanda ya mutu baya shirka ba zai sa shi a wuta ba shikenan yanzu zai saki jiki ya ta abubuwan shi saboda ai wancan alkawarin mene to ga yana ya halaka ne ya halaka to yasa wasu karatuttukan da yawa ba wai haramun ne ya faɗe su ba amma a wannan yanayin da muke ciki ana cikin wani rayuwa mala ana ta buga mutane sai dai Allah kuma an kawo magana sai a kawo hujja ka rasa yadda za ka yi da mutanenmu shi in kai magana ce wancan ya fi ka karatu in kai magana ce ka gane magana shi malamin ya yi fatawa ya riga ya abin nan wani kuma shi dama burin shi kullum ya kawo sabon wani malamin ba kullum a ji a bakin shi sabon mene a ta rigima akwai wanda duk shekara sai ya kawo sabuwa duk shekara eh duk shekara sai ya kawo sabuwa a ta rikici tukunna shi kuma nashi rayuwar ke Allah ya sa mu dace um ya tarace tawamin ko da haka wannan maganar da shi dan uwa ne ya tambaya cewa wa ana nufin in abincin ne halatto ko ko dai mutum yana jin yiwa kawai ce ni ba zan yi sallah ba sai na samu abinci a ba haka ake nufi ba ana nufin in abincin ne halarto to shine amma misali mutum yana jin yiwa zai je ba da sallah ma wata yunwa ne muke ji yanzu na'am a yin wanda na ce galibi dai mai raunin cikin musulmi wanda yake ci su daya a rana ko so biyu ba haka bane ko da dai ba a koshi wani wasu kan ci so uku ai to sahabbai fa sukan yi rayuwa ne fa na malamu ya karasa yadda za ka kwatanta ce mutum ya daura dutse saboda cikin ba nauyi gaba da amma fa suna sallah sallah za ka yi fa za ga mutu sahabi ya faɗi saboda yunwa abu da ya ce wani lokacin muna burki ma jikin ɗakin matan manzo a sarawa sai ya taka wuya ce a zuwa musu rukuya aljanu ne ya ce wallahi ba aljanu komai in wace sun daina sallah shi sai jil wujudin da yake daura dutsen kaga ya daina bene sallah a ana maganan yau da kullun ne haka an zo za a yi sallah ga abinci ya halartu sai a gabatar da sallah saboda a samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma wanda yake fahimtar cewa idan mutum yana jin yunwa ya dakata tukunne ya shiga ya fita sai ya samu mene sannan yi sallah to gaga wannan fahimtar shi ne ba ta rasulullahi ba Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh eh Allah ke ba wanda yake so yake amma fa in san samu eh wanda yake ne ke karanta wannan eh yake hana wanda ba bai so ba eh to kaga sun yi suke yin wannan su kaga su ma kan su aya ne hadisin aya ne aya oh fahimtar su wai a mutanen amma sai mutum ya hau ba eh sai ce Allah ke bada mulki shi ne ne wanda ya so ba Eh.
wanda ai ba- ya hau wanda bai hau kuma shi Eh, shi kuma- zai kai kara ma shi bai yadda ba Allah ne yake akwai matsala Allah ya sa mu dace ai malam hawan mu ma'ana san abin da ake ce ma hawa shine sarare ya riga ya dabaibaye mu mun dai yadda da manzo Allah sallama haka ne ko amma muna iya danna ranmu mu ije ta a gefe mai na annabi shine tambayan akwai guraren da muke yi akwai kuma guraren da mu san ranmu kawai muke bi tsakanin mu da Allah an gane magana ya za mu gyara shi ne kawai ya za mu gyara annabi ba zai zo ya bi mu ba mu ne za mu yi wa ne shi Allah da kan ce kulin kuntum tibun Allah fattabi ku ati wallahi wa muhammad ya tsaye rasula fa kada ta amma mu za mu saki na musallan mu bi na annabi Allah ya sa mu dace mun ƙara hadisi da ya komo daya haka na'am da saura ba saura ko to a sa shaida an gane wala ya samu dace so dan karin bayanin kafin tumunci ɗayan ya cika shine eh, ɗan uwa akwai abubuwa da dama wanda ake yi ni na social media ya fi damuna saboda mene mutanen mu muna cikin wata rayuwa ina faɗa mu akwai abubuwa da mutane da yawa yanzu suke yi wallahi social media ne yake ah, zama sanadin halakarsu da yawa a bangaren akida a bangaren ibada duka duka gaba daya alaji saboda shi fa akwai mutanen da ba fa shi da malami kawai yanzu misali ba mutum talakan bane yana dan jin larabcin shi shikenan ya je ya karanta malam sai je ya dauka shi ma ba dai kyamara bane ba speaker bane a ina ke siye a kasuwa shikenan yana da wanda za su dauke shi kenan sai a tura su kuma mutanen mu duk wanda ya dan ya karantawa ya gane karatu bai gane ba ya iya karantawa bai iya fassara ba malami ne fa cikin malamai ni na gani haka da kaje ce maka shi malami ne a gurin shi saboda ba iya gane tsakanin malam da mene da jahili kuma sai dauka sai ya dora kuma duk irin waɗannan fatawan gata nan tana ta yawo a tsakanin mu wala sai dai Allah ya fitar kawai kuma wani bai yadda ya je wurin malamai ba a shi ba zai ce ba shi wannan social media din nan ko nan ne malamai na shi suke tsara mu imani dan uwa mu ɗan rinka matsan wurin da muka fi yadda ba wasu ka zo guri na ba kuma malamin da kaga ka yadda da shi dan matsi shi kai nan baka gama ganewa ba da maka bayani hankalin ka iya hukunciya sai ka tsira yanka ina yafe mana suke wani lokacin takwas saura da sauransu sallar bishako zai kokari ne musamman na an kiyaye sallar lokutan sallar su zai ɗabbi misali tun da yana yawanci ina zuwa da waya kaga zan iya misali ina duba kila salamunci uku kila zan yi summarizing ma ya takaita abin da zan takaita tun da